الحمد لله رب العالمين Thank you. Thank you. الحمد لله شنو فلم إذا أشار وحال عن زوجه تعالى تبارك وتعالى ويرفع المحاسن في ونفع بالرسول عليه السلام وبيع الرسول متفق عليه صلى الله عليه وسلم والحمد لله جاء بكلمه ويعلمه ما تعلم da garin da na faɗa sun sa ɗakon ɗakin da suka ta fahimta cewa ba su wani kare da jamfuri mafi ɗaukakar tare da alwarai da waɗannan sallallahu alaihi kuma kuma ta fahimci cewa a nan sallallahu alaihi wasallam a shi mafi girman fadi Thank you. Thank you. لماذا أحد للآيات مخالفة الله عليه فأنا الذي يعلم بالذي يعلم من الشيء هو الله الذي وكلك على أن تسكيك وتسكيك فلا فيها تسكيك الله يملكك تسكيك تسكيك تسكيك الله عليه وسلم cewa da ke ruwa zuwa taron da kamara wani da ba a kuɗi ne ke yi wata rana ne su ba shi wata da su kamarin halitta ya ya ne duka duk da ba shi ba a kamara ta daraja ta ɗaukaka wanda ba mutum ba ne shi ne ba Allah ne shi ba da wani ba ba ba ba mu shi ne ya ni da shi da ta ku manali ne ha domin da ya shi wai wa shi ta da da da kuma har da har sai awaka kuma ilahi ne da da amfani ilahi a wannan ba ta mutaba ba ba masu da ba Allah shi da ma da ta kan kan da ba ba da da ولذلك لا أراد أنه يستطيع أن يكون الله عليه وسلم وقال عليه ما تكاد الكريم على وجه هذا الكريم أن يجيب بعض الشكوى أساسا شنو درجة تجوزين زيادة عن الإسلام زيادة نور من الناس تحيي لا تكاد إلا أن بعض الشكوى lokacin da wani ne da wani labarin da ke ba ko ne ko da shi ne ai a shi ne da ai ya ko sai ya ko da ba da shi da ra'a sai ya ko da a kai ya ko da shi ko ko to ala ko da ko ko ba shi da ya ne kuma ya ne wa da kai dole ne ma hadda da kai ma hadda da kai shi ba shi ba a ko da saboda wanda kuma ya kai halin shira a ba da kai a cikin gargara shi saboda sun san da shura shi ne abin da da ka girma mutum zai zo ne shi ne a duniya da ka kuwa ya ka girma in ji yau da a kan magana da ba a kan kuwa zai zo magana da kalma a duniya kuma mutum ɗaya ne ya zama shi ne wato labarin da kamar ba labarin da zai da shi ne sai ke yiwa da duk da ke yawa a gaba amma idan mutum nan da gaskiya da kasance da gaskiya ba kuma aka yi aka yi shi ba da gaskiya ba aka yi shi ba da gaskiya ba da da yawa da ba ni da yawa da yi amma ko idan ba ya mutum ya ba magana a ji abin ko kuma a amma kuma da jama'a ha yake amma kuma da halitta da shan da wata na kuma a maki ne an da kuma gajewar dabbobin da a cikin shan da da aka yi da su kyawa a yi kan ila da ganin كم درجات الإنجاز كنت عايش إن شاء الله ما يريد وجودي لكن يريد قول يا بني وكما عايش يعني ولد ما يحرمك وكما يعني كم درجات الإنجاز في بيتك Thank you. ko a cikin yanayin tafiyarsa ko a yanayin matsayinsa ko a yanayin karewarsa dole sai ka samu samun kusa da zaka da kake ko ka samu wani wanda aka tsoye shi da wanda aka tsoye Karta da lafiya da lafiya da lafiya ya ce wanda dukkan da shan kowanne ambace da shi don za a rubuta ko ba su ji ne da sas amma sai a yi sai a yi wani wata rana da su kuma ji ne da ke kawo wani wani abu ne wanda shi ne zai yi mutum a kan sufa shi da dace wanda ba wuce sarrafa a cikin kawo in ji wata ta ala da hannu kullum wani cikin gasassun kuma da wasu ruwai كثيرا في ذلك وإذا اجتمع سيرا في بيان السفر الذي من حديث أبيهم مكمل حديث الآثار والذي جاء به صلى الله عليه وسلم جاء في الأخبار وإلى حديث من وجاء من صلاة العالم وأخبار عائشة Amma sun gudu na wa'in da suka fi zira an kuma ولو عائشة أبو هريرة ولد بعد ذلك أنا وحي صلى الله عليه وسلم ومن أجل هذا لإبراهيم هذا شيء أبو حاتم أبو هريرة صلى الله عليه وسلم يعني أبو هذا يعني خالد هذا هذا من الذي كعبت على رسول الله ولا يعود وحالة اللغة عن الله صلى الله عليه وسلم وأجيد ونعمة دار الله da abubuwan ba ya ke yi wurin wata da za su yi wurin wata kuma da kuma ma'amarin amfani da aka lalata da kuma ma'amarin su wata yi zauna a wajenka ya ke yi da zan gudu su da yi jina ita ma ta kalli da rasu da lawa a yi kuma ta tsari na kallo a cikin kallo su ne da lawa a yi ko a cikin ne ma'aiki dai sanan Allah ya fara وقال الرسول عليه الصلاه والسلام عليه عن الحسين قال الزبير والحجاج والحجاج وشاف الزبير شيء ولا كشفت عن ذلك سوى تذكرت الدنيا وقال له شيء بعد شيء هذا ماذا عليه صلى الله عليه وسلم أيوة الدنيا ووجه له كأي نبي والأدائم لخالد ذكر خالد وغير بن فاتح وكبر بن فاتح وعكيم بن هشام يعقوب بن هشام وحيد والله عنه ومن صلى الشيخ وعكيم بن الشيخ الى وعكيم وكيف المنطق ومن به amma ita haka saboda shi wa abin sa kamar ɗaya ce wajen da na Khadija saboda shi ba za ta san san kowai da shi ko kowai ne biyar kowai ne ita da na Khadija da shi za mu uban mace ne uban su ɗaya saboda haka hakiki ne za mu ɗaya ce abin da Khadija yana dogara a wajen shi ma wani ta sa da ke da Allah sallallahu alaihi wasallam من أنه صلى الله عليه وسلم كان أظهر اللون في الكون وإلا تكون واير ومن أقل يوم يحصل الوالد والشكاء يسأل سفر تسكبتا بشارة يا كاول واير واوا سيدي تبواي إذا أخرج آدم وليري أولا الواير سيدي أبدا واير كاولا كان وذكر ولنا الوحيدة sun kawo ruwaya ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ashabar launi ma'ana bayan kasancewar larabawa da launin shi na shi launin da ba ashar shi ne launin wato gwal launin gwal wanda yake da ashabar launi ko yanzu wato larabawan makka jan su ba iri zuwa da sauran jajirta haɗa a larabawa su ne mutum saboda shan jan fata da manzana suka karɓa gwal Nigeria to ba za ka iya gane ba akwai gwal da ta cikin da su kawo gwal domin sarka ta kare da shi ba saboda wato an haɗa ne to shi kuma ba da yaɗi Ana aida ma'ana ta ta hadu shi ne wato akwai abuyar launi fari akwai akmar launi akwai akmar akwai adam to duk waɗannan launuka ne ana samun a cikin fara yanzu shi abuyar mai farin launi ta ga shi kamar kamar koda a ranar haka za a yi wani kuma an hamar jajir za a gani kamar ka taɓa duniya wani kuma asmar shi ne wanda yake wato mai gudu da adam da asmar suna da gudun launin da ba indiya ba ta canji wato sun tsira da duhu idan mu a nan baka yi mana ne ta gano su ba da cewa fara yi amma da su mutum da in yana da jajar da aka cewa shi ba ta yi wani jarar har ya zama kamar jirna haka ciwo ma'ana da sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shi zama wato shi ne mafi kyan ya fata da a da aja da za a sallallahu alaihi wasallam ai aswad mai bakin ido wato hadakar da fayarsa baƙin idon sa yana da baƙi ƙwarai da gaske an tura shi ya yi baƙi su ƙwarai da gaske an jara shi da shaidu da wajen sadaka shi da ma'anar sadaka mai tsananin baƙin wato ƙwayar ce Now, an jara an jara kuma mabayyanin idon ma'ana idon sai da ake ba ashkara ashkara mai ratsin ja cikin farin ido yana da farin farin ido yana da bakin bakin ido bakin sa bakin ne farin sa kuma farin ta ne amma ta mu kwaliya da wani ratsin jijiya ja a tsakiyar farin wanda ke kara maza kan a hadabar ashkari a hadabar ashkari mai yawan gashin jira sallallahu alaihi wasallam al'adabar ashirari shi ne wayan wannan da sama ba wannan da ke kudu ba suna da yawa da domin shi ma alama ce da kyau wannan ne yana da yawa amma kamar yadda za mu ji nan gaba sun yi kafani wajen kasancewarsa wato abulan ma'ana wanda yake gidansa a haɗe da wanda gidansa yake a haɗe suna ganin saboda yawan gashi saboda ba kowa ba ne ke so kare masa kanu wasu yawan gashin su su dinga fitansa kamar ma kira a kare wanda su suka tashi a kima gari suka ce alamar su kira ba a kare a tsananta shi ne abin da wanda ya taɓa tashi da abin da shi ne su yi ne su fara da haɗewar gashin kira bayan yawan gashin kira a tsananta abinda mai tamfararren kuma gashi mana ba haka yake a tsaye ba domin larabawa ba da mana kowane shirin haka yake sai kamar an zara ku shi tashi a tamfarar take ta biyo kwarar ita hakana mai karakar shi ma wannan akwai sabanin ruwaya suka ce ya haɗu da mallin da ta'amalu a shamma a wata ruwaya za ta ɗauke a shamma amma a wannan ruwaya sun ba a fadin su kira da akada wato mai karanci a shamma kuma wato shi akada shi ne mai kiran kai a shamma shi ne mai karanci da kiri da su kawo da shi a'a ba a kai ba shi kuma gani dai dai mana ko waɗannan sauran waɗanda suka rayu shi ne su ne su da alhala su ne su na su da su aisha amma ita da sanar ce babban mutum da aurenta kuma ya da zaune ne kawai a gidansa ya zauna ne da inuwa ya huta ya sha nono wanda yake musulmi a kowace wannan kallon shi ne ba kawai da ba duniya da fara cewa ga yadda yake da su ce wanda bai gama masa kallo ba ne yake ɗaukar saurayi firirin karakar wato a can mutum amma hancin sa yana da kauri kuma da Aflaja, aflaja, saboda lere mara da kan hakora. Na hakoran da kowane tsakanin kowane a hannun shida. Ba a tattata da ba hakoran da saboda Kudan kuma wani wani riwaye ya fuska, fuskarsa ba doguwa ba ce ba kuma karamar fuska ba ce. yana da cikakken fuska kuma za a iya sufanta ta da dauri ma'ana cewa ba ba ta an dalili wa ta an dalili da zai wata cewa da shi kafin ne ya ce mai kawai biyu tana cikin kirjinsa idan yana kallon ka bai tsaka kan sau da tushe da kansa ba sai mu zai da dubiyar sallallahu alaihi wasallam sai in ya tsaka kansa ne kuma duk da sama zai da za ka ke ganin goyi amma in ji ka fara da yadda ke biyan mutum yana da zai shi sa ake kamla ku ta zuwa ma'ana ba gurwa ta ke hannun ke a daga haɓar ba tana kawowa ta ke suna hana da biyu kama albasari wa tsari ne wanda yake bane da su ciki da su ma'ana ba ba da kajin wanda suka da ya goro ya wuto kirgin ko kuma kajin kirgin shi ya san kware sai kafin da ya a da dukkan cikin sa dai sallallahu alaihi wa fatiha sani mai yarwataccen kirji mai girman sa wato sakamar kisa da ke girman kasusuwa ma'ana wato magana a kirar yana da girman kashi abin al'abudai abin al'abudai al'abudai da tattumar karari da abin al'abudai kamar mai mai ta waye kuma al'abudai shi ne gabar ba wato abin kuma shi ne mai kaurin gabar in ka ce a wato abin al'abudai shi ne kaurin abubuwa domin abin al'abudai kuma kana ƙara maimaita don a ƙara bayanin abin da suke yi da sauran sauran ba. Sarfewa aiki da tsawon wani mana da zira da za wani asabi da tsawon wanda rahama da kafai rahama da kafai ba za ka mai yin bayar wasu shafi ne. Kafin hannunsa dukkan wa ma'anar ma'ana a dukkan kuma yana da yalwar shafi tare da cikin nama a tare da shi. sannan kuma idan mutum yana da kyauta ana kira su ne wata to a ma'anar ma da yusuf zuma zara wato da ramar sosai wani kadamai da kwawon ma'ana kwawon su ma ta tafi ne ba karar kwawon sa'ilar akawa sa'ilar akala ne doga ne shi ya su sallallahu alaihi wasallam alwara mutum da rai alwara mutum da rai abu da shi ya bayyana a cikin sa to yana da cikin halin mutane duk jan mutum duk farin mutum duk kyanin mutum duk bakin mutum to inda yake rijewa a cikinsa daga wuyarsa zuwa cikinsa daga cinyarsa zuwa gwiwarsa ya fi sauran a ciki yanzu ko muka fata ne shi kuke su ke kaga gaza in ya daga cikin su ke kaga annabci in ya daga gwiwar su ke kaga annabci amma nan da nan saboda yawan dukkan rana da tura ta haɗa shi da gudu to shi maza da Allah ne sallama almutajarradin wanda yake fita filin shi ne alwar rabu shi ma da wannan dakikan makomaci dakikan makomaci da shirin zaki jirgi wanda rawa shi ke arba'atul hajji ne madaidaicin tsawo na yi yawa na yi tsaurin zaki ba dogo ne can ba durin wala bil qadir yugar ba kuma ka gere ne duk ba wa ma zalika balan yakun ma'iyya hadin min sawila qul illa ma lahu har haka ba dogo ne dan ba ga gere ne duk ba amma wani mutum dogo da ake cewa da wala dogo bai taba aka tafiya da matsala ba yace da matsala da matsala shi sallallahu alaihi wasallam ajira shi'ai mai sakakken gaji idan za ka kama za ka fi kirge kowane za ka ba wanda ya haɗa da wani. Iza saba bayan da ke saba an mutum da albari idan ba za ka yi buɗe bakin sa yana dariya haske yana fitowa daga bakin kamar wani ya. Domin an ce ana ganin sun haɓa wani akan garu. Ana bauru. Wa an mutum ya haɗe da zamani kamar wato ƙwayar wato ruwa idan ƙwayar ruwa aka ruwa a sama to idan ka sauka in ka kama da waje a gona to irin ruwan da ganye ya rere kuma ruwa da ke cikin ganye sai da nan da ka kama kwayar da shi to shi ba haka ya yi ba don su fara yana yi ƙarfi kamar abin da ba ta ta kallama yi a kan dubi a cikin sana ya ya ta kallama idan aka sallallahu alaihi wasallam yayi magana biha yana da ganin haske za a daga ganin kallo kamar haske ne ya barce ne fitowa min sana ya wata gaushe ya tsarrawa ya tsarrawa a sanan nasi ko nuka ya fi kowa ya jirin wuya ni ya kadan sura da sura ya fi kowa da laisa bi muhammadin laisa bi muhammadin da za a sura da sura ko ya mai sakakken da ke da ke ba wala mukaltahin ko kuma wanda bai da dama a cikin kama su kalfaɗi ne jikin ka kuma karfe karfe yana da girman kalafiyar sabon sabon yake a jikin ka a same shi ba wanda ya san kaɗa namun gudu ba ba kana kaɗa yaji sauman lahi zarfar na ne ya haɗa nama ana alfarawa والبراء الذي يبقى ما رأيت من دين حكمة فيه لجنا وراء أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجيب الشبكة ينبغي كيف أتكين هولا كما mafi kyau da ranar suna ne ma'ana duk wani da ta kula ban da shi a lokacin hawa ne قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة قال الذي يقاوم الحالي يقاوم الصورة يقاوم الصور يقاوم الحالي أبن الحالة وشيكم الحالة ما رأيت شيئا حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيئا يجب أن تقبل أمر الشوبة إن أتم صلى الله عليه وسلم أن الشمس تجري في وجهه يجب kamar kamar rana su fito gudana kan mutum ana fuska suna jiri suna wani وإذا بعيد يتلألأ في ذكره وأنه يدعي أتكم بمقه حتى جنة حتى جنة قال جابر بن سمرة شنو جابر بن سمرة يجري وقال له رجل كان رجل ليس بيجاهر كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف ومن يمشي بكاء يكتب وصلى شيء tabbatar su kuma za su fi ta bayan yi gudun shi kan a sai ya ce rana wani kamar da ba. Wakana fi ta biya kuma ya zama a jiwaye tsarar kuma ma'abadin kirari ma wata fasu jini ita kuma kuma ma'abadin ta faɗa a cikin kafin abin da suka tashi da shi a jimadun nasirin da idin domin ita abin da yawanci ruwa ya ta haɗa cikin ba kuma da ruwa ya ta akwai sauraron kalmomi na larabawan kauye shi sa masu ruwa da su kawo ruwa ya daga baki sai ba sai dai a ɗan bishiyoyi da su abin da kamar domin su ko su larabawan ta kan idan ba kawai ya zo ya larabta su suna da ma'a taimake su da mulfasa saboda musamman kuma wani abu zai zai bayyana idan ku komo ana da hausa mutumin kauye ne bai zauna a birnin jihar da ƙarfafi ba idan zai ma magana ce sai kamfani ne sai zir sai kane mu da abin da domin wata kalmar in ya faɗa kai baka san abin da ya faɗa Albarun nasi min sahihin wa halawu wa hasabu min sahihin kace na ga mutum domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gidanka ki bai wa Allah maka bayani sai ya ce kuma kai ne ka ba ku da shi amma gudun da ya tsaya shi za ta mana dole a tsaya mu sha da ake abuwa kuma sun tafi su ba ko ɗaya sai mu kula da farko da aida wa kan Allah kuma da aida lafiya da lawa da kada da ai ba da lafiya ne shi wala da shi ne da kuma duwan gwada da shi wala da shi sun amma shi da mutum da dole to shi ne da kamar ko me ya da abin da ba da shi za ka yi da ba sai na wata ya kawo a kai ya aka kawo ƙarya ya ko da bola da ya ke jikin da ya kawo ne ya na wata ya kawo ƙarya a cikin da ta ƙwarya ne shi ne abu da ba ta wani ta zama na fita sun da zuba wa shi tana kallon shi tana kallon abubakar tana kallon abdullahi da kudin shida tana kallon shi a hadimin nasu wanda za su da alaƙar da shi da abubakar ya tabo da shi cewa ya gaggar su ba domin da bin su uku da anan suna nan da zama sai na abokan da shi dillalin yanzu da hanyar shi ne abu da wurin da sai shi kuma haka ne da sai na abokan yadda ya ba wa shi da ke sai kuma su da sa da yana aiki shi kuma ba ta kawo da abuja shi wannan da ya kawo su ba shi da nan da aka kalli da shi ko shi wannan suna da ya abokan ya fara mutane da ne suna cewa da aka ce mana da hankali da su ne kuma babban shi ba sai muka zo muna son mu gane shi tsakanin da shi da abubakar wane ne da saboda aka zai kasar shi kuma abubakar ya sa wani mayafinsa ya mai baka kuma ya ɗaga masa yana masa ilimi a kuma ba shi bin da ake so shi ne kan sallah shi ne bayan ya tafi gudun da ya zo gidan sai dinga dinka shi ko ya dinga dinka shi kuma ya zo nono ce me yasa a biyar da ba shi da daga ina muka zama ya ce kai to na ta shara ta yau ne wani baƙo da albarka da sosai da wata ɗaya shi tun da ya ke kansa a farka da wata ɗaya kuma ta faɗi ma su yana wuka da yadda suke cewa idan ya yi magana shi suke su gaugawa kuma da suka mutu ba ta maganin magana to su aiko suna san da koyashin nan ne akwai wani da koyashi da mutanen da arabi da mutanen da kuma shi da zai shi magana ko da ke ɗauko shi ne ai babu alheri zama a gari ba ya ce kace hada kayan da mutum da ba ya riga ya kawo ka dushi ko ka abin shafuwa ka yi mai da shi لا أكبر الناس من حديث وأعلاه وأعصره من حديث بس شيء هو كم متعين للناس إن كل يوم كذا ويقوم إلى الله وفي حديث من أبي هالك وفي حديث من أبي هالك شكوى يتلاعى أمته تلاعى على قبر ليلة البدر يجب أن يذكر بدر الجنة إن كالكلام ده وقع يجي على ربما شعوه قال علي رضي الله عنه شوفا لله علي الله يجب الشمرة في آتي وفيه له على جنب كتابة وعلى صلى الله عليه وسلم رآه مليئة خاطره وفي بين شباب سوى زمانه سيئة فكنتم mana sai gaban ka ya fadi kun ba shi ne ganin sa ba kasan ka gani shi ne ka gaban ka ya fadi kamar na fara da kuma ai wannan a hawo wanda ku yi mu'amala da shi ba da shi shi ne ya ko da yi mu'amala da magana da shi to mun tsira wanda za a ce a fata shi a wurin amma da su mun yi shi ne wallahi ba haka da kan sa ashe sai ne aljerin duniya da ashe sai ne su ba domin iya da ake gaya ma cewa aikata aikata aikata to sun ma alherin za a gaya ma sun kuma suka da linkin to ba da sana kuma a gaya ba shi shara يقول لا اسمه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم الكائن يا بيتي والبيت الذي تبقى تعيش في ban taɓa gani ba kafin gan shi bayan na gan shi ko ban taɓa gani irin gaba والأحاديث في مد كتبه مشهورة كثيرة الآن يرد حديثي لي أكثر شرطة وتتكلم رسوله منك سنة يوحفظ في شهادة فلا تسوي في سرجها بعض لا تسوي كما ذكروا كباكي لعمل وقد اتصل هذه وجهه متتباجى أجيها وقد اتصلنا أفاعتك أبو سعيدها أكثر سبقاتي أبو سعيدها فائدة سنة فائدة تسوى وجملة لفاته كفاية في الحق إلى المغلول يقوم الجملة أبدا تقعه والتأكيد أخيك لسوى ما تدرس أبدا بشيء في معنى أبدا بشيء من بني بيدي بشيء أو عندما هي مجرد بشيء وقدمنا هذه الأصول لحديث ثاني لذلك وإن فصلي في الزلزال في يوم ولا في يوم ولا أما شك أشيء kawo ma hadisin da ya haɗe su mu da Allah gaba ɗaya wala shi ma ne bai da faɗi ba amma zai da ka ne ne suka bulbulu to kashi kuma zai ƙara kawo hadisin da ya shi da hadisin Allah da na ummu Muhammadin wanda shi ne da ya aika kan su kuma za mu saurawa da shi cikin waɗannan munata insha Allah ta'ala za ka haɗu da wannan fasali a kan karshen wannan babu in Allah ya so fasalin sai fasali na gaba wa amma da za ta fi ciki yanzu ya kai a mana halitta yadda take da kuma sai wani abu da aka yi masa bayan an yi shi mai kyau kuma sai aka yi kyau kuma da tsafta domin kada ya zama an yi shi da kyau wani abu zai fata sai aka yi shi da kyau aka gyara wannan da kuma sai aka haɗo shi da tsafta ba wai tsafta ta nan duniya a tsaftar da jikin ya zama wata ayyuka ta amma Allah ba ku da ala gadin jiki da zuwa da ya yi su saboda ana son kada su zana hau bayan ya kawo wannan jiran ya ruba da kuma a cikin zai sa wani taushi-taushi da kuma ruwa wanda duk da ka kafa gogewa yake saboda abin da su cigaba da wani gare da ka kasa sai a goge a ɗan sa ruwa kaɗan musamman suna ke ya ɗan sa ruwa kaɗan sai a goge a goge gida ke sa ruwa kuma wajen su ake goge shi da matar ko ku hau wani abu babban da ya fi kan wanda ya shiga ku za a hana ka zama lafiya kai ma sai ka ce ba wani abu na وأما عذاب الجحيم أما قبل الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم da kai da daɗin ƙanshinsa wa arziki da ƙanshin kumansa da kuma mafitar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga wani dukkan kasashe al'aurar jiki suka ma'aika to a nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam da ke fanci ke fanci da cewa wata kazanta ba za ta zo da shi lam tujan fi ghairihi irin wanda ba a kame su a wurin sa ba wata kan aka kawo aka tsara maka tsabta ta shari'a tsarin wani lamba ta shari'a yana da tsabta ta shari'a a lura da aka tsara kullum za ka yi a wala koriya to yaushe kuka da wata yi shi za mu ce ko kana yi da kana da gari da ta da kira ba sai ce ya yi da ba ta da wannan ba amma in dai mutum kullum zai a wala kira ai ba wannan wato fuskar sa da mutum ko da shi a wani ko da shi a wani a ce an yi da ko da ka rika a wala kira kala da za ka yi akalla da goma ne dai kaga ai an samu yawa ke tsafta a cikin sa da kula da wasa وكفاية لكرات العشي فالذي لا هدفع ونسك وتعقوما والسكر في أجل الرجع على الفتة نوعا da sauran su sun waɗannan suna cikin kwanin tsara tsafta da shi wanda waɗannan ma yana da nashi na وقال أميتي على النظافة حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم على وحي أجيب على النظافة قتيبة يا بشر حدثنا جعفر بن سليمان جعفر بن سليمان يا بشر عن ثابت عن انس ولد على قال في الكتب ما شهدت انبر القط فانتشي كتل على الانبر فتندلتي ولا مسكن قلت على مسكي تندلتي فانتشي على الصبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشي على اول امر babu wani tunani babu wani ambar komai da za a kwatanta shi da ƙanshin jikin annabi sallallahu alaihi idan ya bo in ya wuce ta layi to mutanen layin suna za su yi layi a wuce saboda yanayin jini za a yi layi yana ƙanshin wucewa kawai ne in ba yaro ne zai gaida shi ba za a haika a kansa cikin da yaron ya shiga sai an gane cewa wani yaron da ne وعن جابر بن سمرة daga jabir dan samurata annabi sallallahu alaihi wasallam qala qadahu shi jabir dan samurata wallahi sallallahu alaihi wasallam ya taba shafar kuntu kucin sa ala fawajatu yadi farjan waliyan ila shafahu kuma sirri kuma da don irin ƙanshi da shafahu gida كأنما أخرج من ولد أبائه من ولا يحمل فتمت تكونيا وتلك العين أبوه. من يتأكم بكتنا حتى حتى يتلك بالتشاء. قال غيره مسها بإذن أو لم يمسها وولد سعيد سيدي ماذا له بعض من يشم سعيد هو السعيد هو السعيد حتى يساعدني المساكنة إذا كيف واجه المساكنة إذا يشيء ما يسمى يومه في الجريعة وانت تتحدث عن صلى الله عليه وسلم zai yi da a wannan yin amma hannun sa duka da kai suna daga sallallahu alaihi wasallam amma bai da mu da mu alarati sai yana dora hannun sa akan wato yaro karami mai ko cikin bayin siyani da yi da sai a gane shi a cikin yara da kai suna daga sallallahu alaihi wasallam ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل بشيء أجل أن تقالوا فأيك مسلم wato wata mutuniyar da lalace matuƙa a kan abu tara tana aular alaƙa ba ta iya yin abinci a gidan ta ta ba ta tara an ji an ci a kai mata kuma gaba ki sai ta bashi kyauta ana ta ce ga ya dawo gidansa duk wani aiki da yi ba ta gida to a dace ne ban tura ma komai ba sai zama za ta na da salama yakan kai mata ziyara lokaci lokaci shi ne wanda ne je gidanta to sai ne sai ne da yake da sai shi da yake ba ta da فجاءت أمه بكارمة بيضاء معدة لأجله إليه فيقول فلما تجمع فيها أرقه لنا هذا به أن صلى الله عليه وسلم أعطيكم وجود بيت الكبس وكم من العبادة وكتبنا عطاه لنا دعاء في ذلك فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال الله يبارك فيك ويقول لك وقت تشكوك هذا فقالت نجعله في إيدنا وتعيبنا كيف شأتك لا تقل ما تعام ومن أيدك أيام قوة لا يكشف وقت قوة لا تعام واحد في أجل أنا لا تصار ما تأتي هذا كل شيء كذا مخشي مشاوره من الجنة وذكر البخاري في تاريخه الكريم بخاري يا أبدا سلسلة الدار بكرة عن جابر تجدده صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك صلى الله عليه وسلم قال أن يكون هيا وليس هيا إلا عرف عنه فلكه من فيه لا بأس عند الذي يقال عنه لكن يستشير صلى الله عليه وسلم فكان إذهابها معين الواقع ومسجد على صلى الله عليه وسلم وقوم بالشيء على ya ji kanshi da wani jiki ba irin da wani jana ba su ka ji wani kanshi ne daban kowa an ce shi da rauda makarfin sa wanka da kasu sakon kaya kasa da ke da tunani ga tunanin ga tunanin sai wanda su zafi ne ku shigo ku shigo ku shigo suna shigowa ga wata yin sa da ya dawo da zawo ba yadda za a yi kana cikin rasa ka ji wani da kai sai wani su zarge kowa a tunanin da ya fi ada ya amma kuma da yake za a yi sana rawa a gaba ka zo wani su da ke wani kai shi tunani sai su ce kai da shi da kai shi ولك إسحاق وهوي ولك هذا هوي يا أمتا أن تلك كانت لا يعقب إلى إذن ولم أشهد لما لا صلى الله عليه وسلم أخبرت الهدي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو المسيح وهو المسيح وهو الحكيم وهو النبي الشاعر متجاهل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم خلقه في جاهل عبد الله الشيخ yana da dalilin cewa wanda za a tsada da wanda za a goya yana da goya mutane mafi yawanci da yara ne za a ce goya a kan da su mutane shi ne ke cewa wata rana ba ya goya da a bayan wani kasan fataman nubu wani bisani wato sai dai inda ba shi da ya fi da hakan halatta su da an yi tafiya da kuma wajen da ke sai suka wajen da sai dai da hakan فكان يحكم علي من كان كل بولده كل بولده وشينا كيش شكرا وقد أتى بعض المؤتمين لأخباره وشقائه صلى الله عليه وسلم كان ما تقول الله إلى بارك صلى الله عليه وسلم فسألوا جنسا أثنى بكاء أنه كان إذا أراد أن يتزوج مجال صلى الله عليه وسلم يرى نؤمن به تقولون إن شكت الأرض kafar tsarewa ta ke yi misala a tsara ba mu wa baula wato duk abin da ya fitar da suka da shi da wani da gaba shi daya fa hali zali karaya hakan sai batun sallallahu alaihi wasallam kuma duk irin gaba shi dai ya cika da kai wato da zaki ba za a daga kuma idan an je ba za a sani ba ita ma kasa ba ta bari ta iya wa
وأسند محمد بن سعد كاتب الواجب في هذا خبرا wato muhammad bin sa'ad wanda yake wasu shi baki ya dakkar wani hadisi a cikin wannan عن عائشة رضي الله daga aisha Allah عنها ya ce ita أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم cewa aisha ta faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam إنك تأتي الصلاة فلا نرى منك شيئا من الآباء kana zuwa matsayi amma da ka dawo kun muka ce shi ko ko ko ko ba da rabon da kike ce fitarwa قال يا عائشة sai da ra'ayi an tabbata ce ya ce Aisha وما علمت أن الأرض تبتلي ما يخرج من الأنبياء ba ki san cewa kasa tana haɗe abin da yake fitowa daga cikin annabawa ba ولا يرى منه شيء ai ba a da su don annabawa ba su yi ba za ta gani ba kasa ta haɗe
وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا kayan ya rage wannan hadisi ko da ya kai matsayin mashhuri ba وقد قال يوم من أحد بطهارة هذين الآيتين إن صلى الله عليه wato وسلم malamai sun da za a cewa wato kowane da bayan gida na da sulalo su ba su kan tsaye ba a jin tsaro mu da an sha ba wajen ke ci kowai ba Eh, an sha ba wajen ke ci kowai ba su kaga da da yin na yin fita a tsara ke kuma shi a kurkure ba amma da ke kuma shi ma yi dariya kawai kuma za ka yi dariya malaman hadisi malaman hadisi da ke in yi dariya ya nuna ya fita duk abin da aka yi wa nan fulani sulama ya yi kunci ko ya dariya kama nan fulani sulama wani labari za na yi dariya to abin da kai sai ya yi daidai ko kai wani aiki a gabansa za na fulani sulama ya dariya to abin da kai ya yi daidai to sun ba daidai bane ba zai yi dariya sai ya hana sun ji da kwana
وهو قول بعض أصحاب الشافعي shi ne zancen wato sashen malaman shafi'awa to
حكاه الإمام أبو نصر
wani dukkan shafi a shi kan shi wani shafi ne shi ne jagora haka domin shi ne wanda ya ɗauki girma cewa wato mani musamman na yin kula da wasu lama ɗani ne domin da da aisha ta ce tana karfe shi da da ne da ba ta ce da ba ta ce ba a ce da kaji ne na wala ba ta
حكاه الإمام أبو نصر بن الصباح في شانه wato al'imam abu na sanin bisa sabaki shi ne yadda na haɗar wannan a cikin shamilinsa وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن ثابت المالكي wato abubakar san zaɓi ilmani shi ya haɗar wannan magana guda biyu daga malamai في كتابه صحيح ibro ilmani wani da ta musu albatiku ibro ilmaniya
وتصريح ما لم يقاله بما على مرأته من تفاعيل الشافعية duk su da jahili wato albatiku ibro ilmaniya wata gari malam ya ƙalau ya na alama zaɓi yadda ba shi shafiya saboda tabanci da ci da a tsakanin malamawa da shafi'awa da shi ne ya rika da guda da yake ta addini tsakanin malikiya da shafiya malikiya ta fi nisa da abu hanifa amma suna haɗuwa da su sama a kusurin da zartuwar mani kaga da maliku da abu hanifa sun fi tafiya wuri ta haka nan a maganar wato a cikin la'asala da maliku da abu hanifa sun fi tafiya wuri ta shafiya kuma shi ne wani amma mafi yawancin mazari na ma'ana fatawu da maliku da shafiya sun fi tafiya wuri ta shi sa mu a nan kasa za a ana karanta kusan shari'a amma ya karanta da an karanta gaban halajiya saboda ba a ra'ayyukan ɗaya ba ma'ana fatoyin ba iri ne ba akwai nisa a kan wani sa'in babu ta zamani abinda halajiya suka yarda kuma na ta sun ruga abu da zai nisa ba da ta shi saboda kuma halajiya suna da ƙa'idoji da yawa idan ka duba kusurtul mazahi kowanne daga cikin maman nan akwai jiran kudi da ake maza a basa cewa fatawa in za a bada fatawa sai da alkur'ani sai da hadisi sai da ijma'in malamai sai da kiyasi sai da ijtihadi sai da misalin mutala sai da istihzali sai da fatul zari'a sai da ulmi mu kamar mu a matsayin guda goma a kan duba cewa duk hukuncin da za a bada fatawarsa mutum zai fito daga ɗayar jira kullum guda goma to za a kuma mu shafi kusan duk guda goma ne ya ya yi shi sai dai an je wajen fitarwa ne a tsakanin fitarwa amma shi kuwa abu halifa a cikin goma da wani ne da suka fi guda shida sauran ya ce a'a shi yana da akwai sauran mutane musamman mu muna fatawa da kolin sahabi shi kuma yana da magana akan kolin sahabi muna fatawa da amal ahlul madina shi kuma kan maka da zuwa nan maka da ko da ana da a bambanci tsakanin shafiya da malikiya akwai sauki sauki shi da shi kan shakari ya ba nan ya kawo maka da imam shafi tare da wato istinja da tsayawa da akan harkar malikiya shehi ne daga cikin shehunan malika amma ka ga yana ittiba da imam shafi imam shafi almajirin imam maliku ne ai na wakan shi da kamata ya yi irin sata almajiri ne nan yau ne karatu sai karatu a nan yau makaranta a nan aka yaye shi to amma sai da mana Allah ya masa albarka a ilimin sa ya yi rikar da yake ganin zai tsayawa da samuwa kuma maliku ma tun da ran sai mai ilimin zai tsaya saboda ya yi irin sata a kan irin sa domin tun a wannan lokacin zai zo da imam maliku ba wai da yana sa imam maliku imam maliku ya haifi shi amma imam maliku ya yi ya tafi munazara sai da duk zuwa kan kaza da duk zuwa kan kaza in ji wani wasu malamai ya yi karatu zai dawo da wani kusa na ne wani malami ne a kan kaza amma ba ina da kaza ne ya ɗan duka ya shi wani malami da kai kan haka ce da al'ayi ne da ai sai da wannan yana da rauni shi ba da ne da ya yi mu zo a shayar da a almajiran ma a kudin ba a kusa ibnu hazm sun ne misali amma haka wani kuma na biyo wa fahimtarsa da hazaƙarsa duk alama duk ba ta ma ya iya wasu da
shahidu hada a kashi ya ce ne shi a kan wannan magana annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun min mushrikun yuqawm
shahidi a cikin wannan babu wani abu da zai fito da Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ne wala ghayru sanjiye ko ko ba ta tsaka ba wa min hadithu ayyub radiyallahu anhu yana da cikin da hadisin sirra ali Allah ya rada shi sanatu nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne ne wa Allah wanka Allah ya tuka sirra ali shi ya masa wanka shi ne su ba da labarin cewa na yi masa wanka amma wani da ya masa ba irin nawa ne domin ba a cikin kayan da rigar da aka rufe shi ta sama rigar da aka rufe
فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا zai da sai da suka san san da suka rike da abin da shi kuma da lafiya yaro za a yi da da za a hala shi da kuma wato wani sauran gudun bayan gida ya fita shi da mashi ka abin da zai fito
وقلت إذ تحيره ميتا sai da sai ka yi daɗi kana da ya fita kuma ka yi daɗi bayan ka rabu قال وقطعت منه wuri wanda ya yi ba وقد مثلها قط kuma wani kai shi duka kashi a cikinsa ya ma irin kashi da ta saba da shi sallallahu alaihi
ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته irin wannan magana ita ce irin abubakar ya faɗa lokacin da ya zo yin barka da sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar sa da kana ta ke ji da suwa ya suwa ya kuba da suwa ya ba da suwa ya kuba da suwa ya ba abin da aka shi da su tara sai za mu da lawa ta ran su zo su kai a nan sai abin da sai da sai za mu fito ta mutu da su ce a ga shi da akwai alamun ko amma yake ko ka gani ya sun fara ko saboda shi da shi da ni ya ga irin zara ce yake akwai dai alamun da su yake amma ni ya sun fara sai da abu da ruwa da ruwa ya rasu ya tuke shi ya kalli shi ya san bantu shi ya ce rasu la ya mutu a ɗaya Allah ya mutu kuma ka yi da ba da yi ko ba da yi kayi ɗan shi kana da ranka kuma kayi ɗan shi ba da tsara.
ومن منه مالك بن سنان له يوم أحد Wannan yana daga cikin wannan wato shan ma na kudin tunanin jirin a cikin sallallahu alaihi wasallam a yau mabuɗe alaƙa su shi na kudin da kudin. ومرته إياه لأنه يطنن قوة قلب الجيش لا أبو شغل يسعى حقول يقتل الأرض هقول ذلك sannan kuma in ramin da karfin ya gudu jini na kusurwa shi ne kuma ba su ne daga su kai da kai da ake kuma ya biyo kuncin a nan sallallahu alaihi wasallam yana da sauran jirin zindiyo kuncin da ba su so ya da za su
وتسميته صلى الله عليه وسلم ذلك له ko kuma yadda manzo Allah ya halaka maka haka domin manzo Allah bai ce bari ba bai ce bai na ba yana gani da tsoke na kuncin na raunin da kuma dawo na kuncin kuma duka yana lashewa da kuma yana kuma haɗewa ba su kuma ba kawai ma ba za a yi cewa da shi ko wanda da wuta ba za ta shafe ta ba misalin wannan shan abuwa ya kan zuwa rufin kuka kaho amma da ya tashi nan abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi mutane za ku sha wahala ka kai ma za ku sha wahala mutane mutane sun gwani da kai ma kuma ka gwani da mai
ولم ينكر عليه kuma manzan Allah ya wata musu nan domin suka su kara ba
ومن هو من هذا عن امرأة شربت بوله kuma an wani irin wannan akan ba ta ta sha ba wa sallallahu alaihi wasallam a ita ce wa su kuma ai mana فقال لها لن تشتكي wani ولا abu da nake a bada amma sai a gani su ita ba za ki ciwo ciki ba a bada ولم يأمر والدا منه ita zai bayan da kuma su wani daga cikin wani ta bai ta je ga wani ba jinka ولا نراه an أمر aure da ya mutu ko ka tsala
وحديث هذه المرأة التي شرب له سهيما hadisin wato ba ka da tsari don a cikin sallallahu da sabo da a cikin sallallahu alaihi wasallam an kali ya wuce hadisi ne ingantacce فقد دار فيه muslima wal bukhari da وله ma'ana في سهيم da ya wadda ta aiki duk bukhari da muslim sun da ina wannan da su da suka san su wannan hadisin ba a cikin da mu ma'ana domin shi ya yi kuncin jiki a kan hadisan bukhari da muslim bayan bukari ya yi samun sa ya yi cin abincin da su abincin da suka gana to na tabbatar muku a da yanzu zai ma ya yi cin abincin da suka gana to na tabbatar muku a da to malar ba ta ce haka ne haka ne a'a sai da aka zo da aiki daga baya aka zo kowane hadisi a sassaga a leka a kirke ba a kirke ba sannan a je a ce wannan ya yi haka aka dinga yi sai da kowa ya zo wannan ya zama wani cewa da ke yi zuwa kowa ya zo da sassaka ya sassaka da sassaka na sassakawa duk mutumin da aka faɗi sunansa a cikin hadisi sai an ɗaga shi an bi rayuwarsa da baki ɗaya an yadda irin mutumin da ke kuma da hali sannan a rai haka duk mutumin wato kamar yadda wato kuma musulmi dai a kan ashaba ya yi tashi guda wato a cikin fasashen ashaba duk wanda suna hankali da ƙarfiya shi ne masu ba shi ma sai da ya daga shi ba ya yi duka kowanne da ya ce su wani da ya yi kowanne ba haka aka yi akan bukatun su da da su yi yari littafi wanda da ƙarshe shi cewa yana zuwa bukari da ba su yi daidai a baya haka yi suka bar wannan hadisi ne shi domin akwai kayan aikin da suka bari bukari ya faɗi kayan aikin da ya amfani da su ya yi amfani da kaza ya yi amfani da kaza ya yi amfani da kaza wannan kayan aikin wasu malamai su ce ne shi su ko sun yi amfani da duk su da kana da su su ko su kare da su su za da kansu a lafiyar sai kuma an fata da hadisi su sun shirya ko kare da su ma'ana sharadin da Bukhari ya aje cewa sai hadisin da ya fi wannan sharadin za a karba to an yi amfani da wannan sharadin a fito da Bukhari
واسم هذه المرأة بركة kuma wannan mace shi ne baraka وفي سبيل سبعها ayyuka ayyuka cikin kasar da قيل هي أم أيمن har sai ita ce mun mu'aimara wato baiwar babar sannan ya yi gada wajen babansa.
وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم Ta zama tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a hidima قالت ta ce وكان لرسول الله صلى الله عليه وسlam قدم من أيتان manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da akushi na ciki ijabu ijabu ciki wato a na itace yau za ku ta da bayani da ake ajewa a ƙarshen karan da yake kwanciya wa kulfihi min al-layl da in dare ya yi wa Allah baya fitowa waje sai ko ya
فقال فيه ليلة wata dare sai ya yi waje a cikin sa فقط قدم فلم يجد فيه da an شيئا da dare ya waye ya duba abin da sai ya duba ga wajen a cikin ba komai فسأل بركة عنه sai ya tambayi baraka ina abin da ke cikin akushin garin قال كنت وأنا إشانة sai da ai na tashi ina jin kishirwa شريف sai na ce eh ba وأنا لا a أعلم ba a san mutane ba ne kawai kishirwa a ƙarƙashin suna zuwa ganin ruwa mai daɗi kawai وأنا جئت a له
wajen sarkin sa ba ai ba a da bukatar a gaya masa ko ai da kafin ka zo za su zo ka yi da hawa amma ta ce ni ta ajiye ta koma sai barci sai da sama ake da mata ba ta sa ai sarkin sa ya sa a cikin shi ne
وأنا جئت له جريج وغيره ibn jirgin ya rawaita hadisin kirawo sai mulonin sa وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد من مقتولا kuma yana da sarkin cikin kasar cikin sallallahu alaihi wasallam a haife shi a cikin wajen
وأرسلت wanda aka yi da wasiya أروي عن أمه آمنة رضي الله عنها an yi waya da ma'aikata amina Allah ya da ita أنها قالت cewa ita amina ta ce ولدته نزيفا
na haife mai tsarki imani بماله ta ba كفر mu wata kasanta tare da shi عن عائشة رضي الله عنها da aisha Allah ya da ita ce رأيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ban taɓa ganin al'aura a cikin sallallahu alaihi wasallam a wasu kirki وأنا علي ana رضي الله cewa ba da halin yi wa ra'ayi ban taɓa ganin na wani wata wani har suka rayuwa ban taɓa ganin ban taɓa ganin na wani taɓa ganin
وأنا علي رضي الله عنه daga sai da ali Allah ya da shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسمه شيء Allah ya mu wasiya cewa shi yaro kada wani ya maka wani aiki ni kada yi wa wani ne maka فإنه لا يرى هذا الأورث إلا خلقت عيناه manzo Allah ya ce masa domin babu mutumin da zai ga al'aura ta Allah ya sha shi
وفي حديث كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما a hadisi kira ba daga Allah ya saka fatan Allah ya ce da su أنه صلى الله عليه وسلم نام أتاقني على مدته Lura ya sanar da wa ne da wa ya yi bacci na aka yi shi a tare da shi.
نام صلى الله عليه وسلم Amma ya yi ce ya sanar ba ya sa shi a wala ba.
وأنا اشتركت Sai ya ce wata Allah ya ce shi ya ce ya أنه صلى sa الله wa عليه ne da da wa ta na ba su san. Allah ya ce ya shi ya abu da ya samu ya bacci ba ya samu. Sallallahu alaihi wasallam. Suka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وسلم الله عليه وسلم
a shi ya banzo shi musamman a mazaba da cewa masu jana da al'adu da mazaba ta abu hanifa ta ga anan ma mun bambanta sai a mazaba shafi'i ya suka halatta cin amma kusan wato a dai shafi'i yana da mazaba guda biyu za ka ga shafi'i da ruwa ya ce ne sai ruwa guda biyu da ne saboda duk lokacin da kaga ainihin sabani zan ba sabanin ba wanda ya ganin su da kansu ba ne a'a daga fahimtar aya ne ko hadisi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana sabbin ni'ima wanda ya halatta sama da shi ya faɗi raƙuma ya faɗi shanu ya faɗi tumakai amma da su ne amma ya faɗi za kuma da za mu Allah ya wato dabbobin da Allah ya ba mu mutum da hawa a nan kuma sai haka da rakumi da doki da jaki da alfadari to rakumi an faɗi shi wuri biyu wajen ci da wajen rawa amma doki da jaki a wuri biyu aka faɗi shi wajen rawa kawai wannan sai nuna dalala cewa doki baya da abin da yake halal a ci wato da musulunci amma su kuma sun sanar da cewa wannan kadai abinda kuma za mu yi shi wannan kaɗai cewa kawai Allah barko da Allah cewa kaila wal jazala wal hamira tarka hu ha wal jira wa'anda dan ku hauko wannan lahu lahu ne tarka hu ha lahu ne da aka ta magana akan dauki illa illa da sa aka halice ku ta ta aita a hauku ko ku ba ma ba za a yi wannan kuma mari ta ta aita a hauku da kyau daga musulunci ba ma ba za a yi domin da mata ya za a haramta abu to a zo da nan da suka wannan haramu kuma wani su ai wannan shi ne na su mutuwa da aka samu wani a ciki ba ya ɗaya cewa wani sahabon magana su yi tafiya a tafiyar sun yanka nufi domin waɗancan su ne magana cewa a aikon lalle a shi da nufi haramta kuma wani da yake a shi ta mako wajen hadisi da inganta ba sannan kuma in ma ya inganta an yi shi ne a halin tafiya shi ba abin da na kuɗi ya ba ya zama hujja domin an mushe da yi domin a gari mace da ba a taɓa yanka doki a kuma bayan nan ba wata ƙasa ta musulmi da suke da bayan ta doki ake cin doki saboda haka wannan ya nuna cewa ba shi a tattar da ya faru da yi wa shari'a cikin wasu da kuma kuka a hanyar in duk wata da a duniya ba wannan bai cewa bai da cewa haramun ne a sai an zaɓa aya ko hadisi in duk tuna ba ne taɓa shi har yanzu dai ana neman aya ko hadisi na cikin haramun su a halatta ba ba amma dai har waɗanda suka ce halatta ne ba ta har waɗanda suka tsagarin zuwa mai tsagarin shanin da yake da mutum ko ta tsaka da zuwa ƙarƙashin shi maje wato da yawa da zara sallallahu alaihi wa sallama abin da ya ba da ka'ida guda biyu ya ba da cewa la takudu kullu jilabin min as-sibah wa la yuzlamu min as-sunni duk abin da yake da fika daga namun jaji karku duk abin da yake da akai zuwa na fara daga tsuntsaye tara to wajen ware wayannan shi wannan tunda magana ya bada daga a dunkule mai wakon ita hadu kuma da gobe da su da za su ba to ko a gaba ba a cikin wani gari ba amma ya aka samu kuma to ko a wani gari da ke a duba akwai wannan sufa a cikin sa idan akwai wannan sufa a cikin sa shi ke nan to cikin maje sai su zama da wato dabbar gida ba dabba ta gida ba magana suna da girma shi iya da sauwa shi da kuka zuwa fata a yanzu na zo wato suna neman wani wani sahabi karkata masa wato ƙwarya alwalar da zai yi alwala sai karkata masa ƙwarya sai sa ba shi yake sha shi ne ya zo tsaya wani saurayi ya tsaya suka yi su ke ba shi yake yi suke a ruwan alwalar da ya saba su na da ya kusa domin tana da dabbobin da muke mu'amala wannan sa da yawan malamai suka kan tsanjin suna babu su a ɗin sa saboda ko da tana da jika to dabbar gida ce ba da da saboda ka za a mutu amala irin dabbar gida amma su an ce jika da ta samu to za a haɗa ta da wa'ansa amma suka ce ba haramun ba ce saboda su wanda wancan hadisin suka ce kaɗai a siya sun karɓa a layin da wani. na ɗauko kan kaya shi ke nan shi ne idan na da shi ba ko ai maka da shi shi da kasa amana ai shi da wata karɓar goma raya ba wai ana da wata gara ba shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce turid lahum lahu khayr fa in tuqaribu wa yadwalu wallahu ya'lamu al-mufsida min al-mufsida ai ka ba shi ka shi ka samu da ni ka kulle shi sai ne karatu zama kuka duk shi ne ka gyara amma ka ce a ɗan amana ne shi ne sun da kuma da ake na ɗan auta ta abin da yake ba a kyale shi ko kashe halatta a cikin
ya halatta a yi amfani da gashin wata dabba ko kashinsa wajen maganin kulaya bari kuwa wani nasuwa da wa'auba da wa'ashari da a kasar da makarar gulani Allah ta baraka wa ta'ala shi gashin dabbobi mun ba ku dama ku yi riga ku yi shimfiɗa ku yi wato abubuwa da na kwalliya duk da jin daɗi duk mun ba ku dama ku yi in dai dabbar ba a haramta ta ba in dai dabbar ba a kisa ba ce domin wa ma ku yi da min hayyar ku wanda duk abin da aka yanko shi daga abin da yake raye to da zata ne kin dabbar da zata ko ku da samu kamar doki idan ya mutu da zata ne kamar jaki idan ya mutu da zata ne to amma dukiya an yanka ta mutu ba da zata ba kuma ko tana da rai sai a yanzu za shi kamar kare in ya mutu da zata ne saboda haka ko yana da rai in aka yanzu gashin sa to suke cewa وما يدري من هاي لا أبدا أبدا يقول الغيرات وهو يا رب مش يا رب أما إذا إذا ملا haka ne kashi kuma shi ma kashin dabba in dai dabbar ta halarci kamar kashin rakun da za ta sallah alaihi salama ya sa an je an yi wata abin da lafiya magani da fitsari da kashin rakun ina ci suna sha kashin rakun kashin sa kashin dukiya kashin kaza duk wanda za a iya ci da rufa ba wani da zarfi ƙari ne za a iya shafawa a jiki domin sai dai in kashi take in agwagwa idan ya zama da kashi take ci to in sai kashi ma kashin da zama da amma in dai ba ta cin kashi to gaskiya in kashi a wajen gida a wajen gida kamar yadda za ku wanke bakira za ku wanke yawo kaga wankewa ce dan tsafta amma ba dan da tsafta ko da haka wannan ba bulu ne ko za a iya amfani da shi ko amma da ni ko na za a yi insha Allah akwai dan wani yaro da lafiyi wanda yake dauke da tafiyar shi ba da lafiya Thank you.